da ka zo Kano ka zo karatun allo ne ko ka karatu ne na fadlan ilimi ka zo a wannan lokaci karatun allo ne na'am fara magana ta kan karatun ilimi ba na'am na'am kokarin hardar alkur'ani mai girma na'am to malam a wancan lokaci ko za ka iya tura sunan malamin da ka zauna a gurinsa kuma a wancan unguwa ne shi ma a cikin Kano ne
eh haka ne na'am ba wai an ɗauko ni ba ne aka kawo ni wajen malamin da yake zaune a kano na'am asalin malami na na farko na'am tun da dama gidanmu a cikin daura gida ne na karatun alkur'ani na'am
gida ne wanda muka tashi muka ga daga karatun ilimi sai karatun qur'ani a Na'am, ya na'am.
kama da adamu na'am abin da ya shahara da shi karantarwa da littattafai na ilimi Allahu akbar fiqhu da Na'am.
larabci da sauransu na'am cikin 'ya'yansa kuma akwai mahaddata alkur'ani Allahu akbar to sai zan to mijin yata Na'am.
wanda ya auri yata na farko shine zan ce malami na na farko na'am wanda akwai dangantaka ta jini tsakanina da na'am na'am na'am to daga nan kuma aka sake mayar da ni wajen wani malam rabi'u ko malam umaru na'am a wani gari wai shi koza kamar na'am kilomita tara a arewa da daura na'am wanda shi ma akwai dangantaka ta jini tsakanin tsakani haka da na'am fuskar mahaifina na'am to wannan malamin shine musabbabin zuwan mu Kano na'am tunda tare muke da shi muka zo tabbas Kano tabbas haka muka zauna a makarantar malam Abdullahi Na'am.
wanda shi wannan malam Abdullahi asalin sa mutumin Niger ne na'am mutumin wani gari wai shi Zarmu a na'am kasar da magaram cikin Mm.
jamhuriyar Niger na'am kwarai da gaske na'am a ce kuma malam ya za ka lissafa mana ko ka gaya mana kaɗan daga cikin inda ayyar kwalanta tun da ka yi zaman makaranta ka bi malamai
to rayuwa ce wadda ka san tunda mutum yayi ta yana cikin shekaru kanana Na'am.
kamar tunda ni ina cikin kananan shekaru haka na yi ta ba zan iya tuno ababai da yawa haka a cikin ta ba A cikin na, saboda haka.
karancin shekaru a wancan lokaci na'am to amma dai abin da na riga na sani rayuwa ce wanda a wancan lokaci ta sha bamban da yadda take a yanzu tabbas haka haka haka a da can mutane akwai karamci da kyauta ta tare da su da kuma tausayi Tabbas.
makamancin wanda ba wannan su haka hali wannan haka ne kam sannan kuma su kansu almajirai da malamansu abin da yake gaban su shine inda har mutum ya samu abin da zai ci karatun alkur'ani nan shine a gaba sama da Allahu komai akbar tabbas wanda lokutan da almajirai suke fita domin neman abinci takaitattu ne Na'am.
kamar idan an fita karfe bakwai na safe kafin takwas an nuna abin karin annabawa kumallo an dawo haka an tabbas fara karatu sosai wannan haka sannan idan an fita kaman karfe ɗaya na rana kafin biyu biyu an haka samo abincin rana an dawo an ci gaba da karatu tabbas tabbas idan an fita da magariba kafin isha'i an an samu dawo haka amma yanzu zaka iya ganin a kowane awa cikin awannin yini zaka iya ganin albashi tabbas yana ta yadda da irin sosai wannan haka Kaga ya sha bamban da yanzu.
tabbas ya sha bamban gaskiya kam sannan akwai garuruka da dama da suka shahara da zaka ga na'am um, idan an san wannan almajiri ne ko malami ne yana da almajirai haka gidajen da ke makwabtaka da inda almajirin yake ko inda malamin yake na'am akwai kwano na musamman na da malamin malami haka ne da almajiran tabbas wannan haka wanda kusan a yanzu babu wannan tabbas Abin wannan da ya riga ya kawo.
gaskiya gaskiya kam haka ne kam sannan a wancan lokacin ni ba zan iya sanar cewa akan tura almajiri ya je don ya nemo kuɗi ba kuɗi haka wanda a yanzu kowa idan ka ga almajiri kafin ka ganshi na neman abinci yana kuɗi din nan Neman tabbas kuɗi ne.
wannan gaskiya wato wannan bara gaskiya ka ta karatun yawa neman kuɗi kuma ya fi neman abinci yawa Abinci, haka ne.
wanda a da karatun ya fi barar yawa sannan kuma neman abinci shi ne kan gaba ne kan ba neman tabbas kuɗi ba na'am na to kaga akwai bambance bambance masu yawa tabbas sannan kuma sai kimar almajirci ta karye lokacin da aka fara hatsaniya ta rikicin mai ne tafiye ne haka wanda aka yi a jihohin kano da nan jihar borno haka da jihar bauchi haka da da adamawa tsohuwar jihar gongola a na da haka tabbas wannan ya sa da yawa daga cikin waɗanda suke karɓar bakuncin almajirai a waɗansu wurare sun Haka.
janye tabbas to ina jin wannan ya jefa harkar almajirci cikin wani hali na kakan kai na'am saboda rashin tabbas din cewa waɗannan almajirai shin almajirai ne na Allah da Annabi ko kuma waɗanda ake jin tsoron daga baya za su bige su zama su zama matafi matafi ne haka sosai ina jin kila wannan shine ya bambanta wancan lokaci na da da muke karatun allo da kuma yanzu ni a fahimta ta na'am a to malam ko za ka iya tuna a wancan lokaci kana da shekara nawa ne ka fara fita karatun allo din shekaru na kanana ne kwarai a wannan lokaci an rubuta sunayenmu ne a primary ni na'am da sa'annina da muke gari daya haka haka iya mu ba su da sha'awar ni karatun da karatun boko a haka lokacin ana ganin karatun boko kamar akwai kafir su kafin ciki haka sosai wannan haka wannan haka ne sosai kan to kaga a shekarun shiga primary ko galibi ai shekaru shida ne zuwa bakwai zuwa bakwai haka ne kan wannan sai dai tabbas akwai yara masu kaifin hankali da zaka ga yaro na da shekara hudu da rabi ko biyar amma wayansa ya kai a sa Haka.
karanta primary na'am to na'am lallai ina da tabbas din cewa na fara yin karatun allo tun ban kai shekaru bakwai ba Allahu na akbar fi tsammanin shekaru hudu zuwa biyar ko na makamancin haka Allah.
amma ba zan iya rige shekarun ba Allahu akbar alhamdulillah to malam a yanzu kana da shekaru nawa a duniya
bisa da tsammani da hasashe na'am ina da shekaru 43 zuwa da hudu na'am domin tabbacin da nake da shi shine an Haka.
haife ni a shekarar 1900 da sittin da da ɗaya daya haka haka wato 1961 haka na- yanzu kuma mana dubu biyu da biyar cutar haka tabbas kaga haka wannan zai baka lissafin shekaru shekara arba'in da daya arba'in da hudu yawwa tabbas sosai kan haka yake tsammani na'am alhamdulillah ake malam ko me baka sha'awa ka tsangwama cikin harkar tafsirin alkur'ani mai tsarki
bayan ubangiji ta'ala ya arzuta ni da hardar alkur'ani na'am a shekarar 1978 na kammala hardar na'am to ganin abokanai na waɗanda muka taso tare da haka karatun boko suka yi na'am sa'annina da yan uwana da makwabta haka to sai na yi sha'awar in koma makaranta a wannan lokacin ni da kaina in shiga makaranta ta aji mai tsari na'am to amma kuma a daidai wannan lokaci an fara hayaniya ta rikice-rikicen addini a Najeriya Haka, na.
ba rikici na faɗa da kashe-kashe ba haka a rikici na kaza na kungiyoyi haka na'am na haka kungiyoyi na'am haka musamman kunnowar kai na kungiyar jama'a sun da da sunna haka tabbas wannan haka ana tarihin jimo a kan Na, sannan haka.
su fasu da ɗin na'am haka haka to gaskiya wannan yasa sai na ji ina sha'awar in yi ilimi na addini Allahu akbar ni da na'am kaina sai na je na shiga makarantu iri biyu a wannan lokaci a Kano a lokacin a lokaci ɗaya na'am akwai makaranta ta koyon harshen larabci ta mutanen kasar Egypt wato mutanen kasar Misra haka wato a wani ofishin su ko cibiyar su ta Egyptian Cultural Center na'am wato cibiya ce ta yada al'adun mutanen kasar Misra amma sun bude waɗansu ajujuwa na'am na koyar da harshen larabci na'am to ana koyar da darussa na larabci na musamman daga la'asar zuwa faduwar rana na'am to kuma sai na je na sake rajistar kaina a wata makaranta masallaci adult evening classes wanda ake karantar da manyan da ba su yi karatu ba ko ba na yara na'am haka Tun da Wato a yara lokacin suna da ran da kana shekaru duka tsuntsun biyu da hoje ɗin yau ke ba ina na'am ganin haka shekaru na ba zan iya koma in yi primary ba tabbas haka sannan ko bai kamata in wuce secondary haka ba ba tare da ina da wani tabbas asasi haka ne kam na primary din ba wannan haka to da haka da na shiga wata makaranta don manya ne kusan sun fi ni Na'am.
To amma kuma sai na amfana da ita Haka.
wata makaranta in je ta da daddare bayan sallar isha'i na'am karfe takwas zuwa goma wacce ta koyon harshen larabci Na'am.
kuma karfe hudu zuwa karfe shida na yamma na yamma na'am to wannan makarantu guda biyu haka na rinka tafiya da su kafaɗa da kafaɗa da juna na kammala su kuma tare da juna a lokaci guda na'am domin dukkan su na fara su ne a shekarar 1980 a na'am da daga birnin tamanin haka kuma kowace na kammala ta a shekarar 1983 na'am to a wannan Shekaru lokaci uku kacal kenan shekaru kai, uku na'am, haka.
kowace.
na'am wannan na samu certificate na na iya harshen larabci zan iya Alhamdulillah.
karanta shi zan iya rubuta shi rubuta haka ko musamman tun da a lokacin na riga na haddace qur'ani alƙur'ani haka tabbas wannan ya bani damar larabcin bai bani wahala wahala sosai Alƙur'ani da haka ne larabci.
sosai kam haka wancan kuma ya bani damar fahimtar wani abu na ilimin zamani wanda zai iya ci gaba da karatu na sakandare yanzu idan ina so na'am to wannan sai bani dama na je da kaina na kuma shiga gaman arabic teachers college gwale a na'am nan Kano, ni da haka kaina na'am To, shekarun da ya kamata in dauka ban yi su gaba ɗaya Haka, ba na haka.
kammala su na'am da ya kamata a ce na yi shekaru shida ko wani abu makamancin haka amma Haka, dai na haka.
yi karatu na na kammala sai shekaru hudu alhamdulillah daga nan gurin kuma duk da haka yana yin karatuka na ilimi na a ilimi haka na'am malamai na'am a tsoraye inda ake karantar da littattafai na addini na'am na koyi ilimi a halarin ismawi ziya da sala da sauransu na'am Um, amma in ji ina sha'awar tafsir kusan in ce wanda na fara jin na tasirantu da shi in ji ina sha'awar tafsir na'am shi ne wani kasir da na fara ji a karan fara a cikin tarihin rayuwata na sheikh muhammad abba aji Allahu akbar Ina na'am jin na ji shi ne ko a cikin shekarar 1981 ko 82 Allahu akbar kasir biyu ne daya yana tafsirin suratul ma'ida na'am ayar hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa nahal Haka.
khinzir na'am zuwa karshen ta ɗaya kuma tafsir na suratul nur na'am daga farkon sura din har ya zuwa inda ake maganar kissar na ayi na'am to a tsarin da ya bi wajen fassara ayoyin tsari ne na ni da iyakacin sani na a lokacin ban ji ba wani bayani da zai sa ka fahimci ma'anonin alkur'ani sai ruwan sanyi irinsa Allahu akbar to waɗannan kasar a wannan lokaci kusan zan ce haddace su na yi Allahu akbar Da yawan- na'am jin su yin su haka ni na'am don Allah kaga kar ka manta na haddace alkur'ani tabbas haka ne to malamin da ya karantar da ni a Egyptian Cultural Center na'am
wata rana ya shigo yana mana darasi na tafsiri na'am cikin harshen larabci na'am haka to yakan yi kokarin idan ya jawo wata aya ya jawo wata aya ya hada su to shi ba ma haddace bane ba Na'am.
ya dai haddace kamar radin qur'ani na'am to haka wata ya kawo daidai wata ya kasa kawo Ka- na'am to duk ayar da ya jawo bata zo ba sai ya ji na ka kama kawai abin nan
bayan an tashi da karatu ya nemi muka zauna yake alhamdulillah tambaya ta me ka haddace cikin alqur'ani sai ni na haddace qur'ani da alhamdulillah to sai ya bani jarabawa ta musamman ya ce karanta kaza in karanta karanta kaza in karanta alhamdulillah to sai ce duk da ka haddace alqur'ani amma kuma kana da buƙatar wadan- wani abu mai muhimmanci shine Na'am.
ilimin tajwidi Allahu wanda shi akbar zai koya ma ka'idoji na karatun da karatun alqur'ani alqur'ani haka ka samu hukunce hukuncen karatu Mm.
ya kuma zan da ya tajwidi ba kusa Allahu ba Allahu akbar to shi kuma wannan sai ya bani wani lokaci na musamman banda karatu banda karatun aji din nan wanda na'am muke karatu tsakanin magrib zuwa isha na'am dan koyan wannan ilimin tajwidi tajwid haka cikin mutashi da na koya na iya Allahu akbar sannan kuma ya ci gaba da koyar da ni waɗansu ababen da nake ganin za su taimake ni musamman harshen larabci da kuma tafsiri na'am tunda a lokacin kuma zuciya ta sakar ka riga ka haka zuwa ga tafsirin na'am na'am kuma na fahimci cewa yana da sha'awa shi kansa a kansa kuma fannin sani ko na'am wannan ya taimaka na'am alhamdulillah a ku da yake da batun ilimi kai mana magana a ina da ina kaɗan yi karatu an ce malam zan so kaɗan mu ɗan san guraren malaman to duk da cewa kaɗan lissafa wanda kai karatun allo a gurin su to karatun littafa na ilimin addini fa suna da yawa na'am tsakani da Allah na yi karatu suka aurare da yawa sai dai ka ce ki da wani wurin ya fi wani na'am amma cikin muhimman malamai na da ba zan manta da su ba waɗanda na yi karatun ilimin addini a wurin su na farko da shi wancan malami mutumin kasar Egypt kasar Egypt nan na'am Sheikh Abdul Aziz Ali Al-Mustafa na'am sunansa kenan Allahu akbar mun yi shekara uku tare da shi Allah kusan sarki na'am kullum sai mun haɗu mun yi karatu babu fashi Allahu Ba alhamis, akbar babu Allahu akbar to daga nan gurin na yi karatu a wajen wani malam nuhu a unguwar dan dago a cikin birnin kano Gwamnan Kano haka cikin wannan harin zai na nan da ransa Allahu akbar na karanta fikihun malikiya a wurin sa da Na'am.
wasu littattafai na hadisi da kuma wasu littattafai na harshen larabci na'am to akwai kuma wani malami ba nufe malam muhammad shehu na'am mutumin jihar kogi da mutumin bakwai jami na'am to shi wannan zan iya cewa a inda muka haɗu da shi a waccan makaranta da na shirya ta ta garin nan Lafi na'am Adult English.
na'am na'am haka to daga nan gurin kuma shi ma muka shako sai ya zanto cewa har bayan ma na shiga university na je islamic university na madina na dawo na Na'am.
karatu a wajensa Allahu akbar saboda shi kuma Allah ya bashi fahimta game da dukkan ilimin da yake da alaka da harshen larabci na'am kamar nahawu kamar sarfu kamar balaga kamar adab na'am wato kenan kamar grammar na larabci da Na'am.
literature na larabci Na'am, haka.
yana da cikakken fahimta akan sa Allahu akbar wannan sa na makale masa muna tare har mu je university na dawo muna tare da shi na'am don shi yana karantar da ni ban kai matsayin in shiga secondary ba na'am haka na je na dawo na same shi yana da digiri din shi muka zo muna masters tare Allah kuma malami na Allahu akbar Na kuma da karatu a wajen.
na'am to na'am wannan hakikanin gaskiya ban manta da shi ba kuma zai wahala in Allah manta da shi Allahu akbar a cikin rayuwa Allah sarki
akwai shak abubakar jibrin na'am da ne malami lakshara ne a bayero university haka kuma shi ne chief imam na masallacin juma'a na bayero university na'am na yi karatu shi ma a wajensa alhamdulillah akwai dr ahmad muhammad ibrahim na'am shi ma lakshara ne a bayero university yana Haka.
karatun hadisi na ganin gidan nta wani lokacin na'am na'am suna karatun hadisi.
haka na'am haka shi ma malami na ne tun sama da shekara goma da suka wuce Allahu kuma har akbar.
zuwa yanzu muna tare Allahu yana akbar ɗaya daga cikin mutanen da ko yanzu zai iya aikawa a duk inda nake ce zo kai kaza tafi kaza je ka kai kaza yi kaza ya umarce da zuwa Na'am, sanadi Allahu akbar Sauransu.
na'am a to malam a duk bayanin ka nuna duk karatun ka kayi sa cikin ƙwaryar Kano kenan baka fita daga wajen Kano ba.
galibi karatu na ya fi yawa a Kano na'am to amma na fita waɗansu wurare a alal misali na je kasar Saudiya na yi karatu Na'am, a haka.
jami'ar musulunci ta Madina na'am na je Sudan na yi karatu a International University of Africa Na'am.
inda na yi digiri na na na'am na'am to amma duk inda jirga wadai kusan Kano ita ce cibiya karatu da haka tattara na'am da sauransu na'am na je wurare da dama na yi Na'am, karatu amma na'am.
dai Kano ita ce kamar ka iya cewa cibiya na'am a to malam batun tafiyar ka zuwa jami'a ita ta Madina malam wani cikin malaman ka ne ma sanadiyar tafiya ko kuwa malam ya aka yi ka samu shiga zuwa ita wannan makaranta ta Madina wannan tambayar ce mai ban sha'awa na'am na nemi jami'ar musulunci ta madina tun da rage labarinta na'am ina sakandare ban kammala ba ta kammala na'am haka na'am yan takardun da nake da su na ɗancan makarantu da na yi sayan tattara in photocopy na aika Allahu shekara akbar uku a jere ina aikawa Allahu akbar kuma an ɗauke na jami'ar madina tun kafin in kammala sakandare na'am wani abin sha'awa Allahu akbar abinda ko ya faru shine na'am akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a jami'ar ko manyan ma'aikata na jami'ar shine dr ah, muhammad ibn abdullahi zarban na'am wanda ya rika shugabantar kos na daura da aka rinka yi a nan.
na'am anan haka to shi ya kawo wata ziyara ta gani da ido zuwa Najeriya tun haka kafin su dawo da fara daura.
da fara daura na'am To lokacin da ya zo ya dace da ana cikin hutu ya ziyarci makarantu irin namu da na'am ɗalibai ana haka Allahu akbar yana so ya ga ɗalibai ya yi ya yi ganawa da ganawa da su, su ya ga haka zuwa zai- na'am haka To a lokacin nan akwai 'yan musabaka ta jihar Kano Na'am.
wanda za su wakilci jihar Kano a musabaka ta ta ƙasa kasa da zai haka bayan an kammala ta matakin jihar.
na'am To an ɗauke ni cikin waɗanda za su ba su horo ko training na musamman na'am Wannan yan wani masu musabaka haka na'am a makarantar koyon harshen larabci ta SAF.
SAS kenan haka To sai ya zo nan makarantar na'am cewa yana neman asalin ɗalibai da suke ko dai na gaman arabic teachers college gwale ko na nan gwale wani na'am don a ce ayyuka aka ce za a na cikin hutu ne amma bisa ga dace ga ɗaya daga da Allahu akbar na'am lokacin da ya an neme mu kamar mutum biyu ko hudu ko biyar ko na'am hudu biyar na'am to muka je muka same shi a masaukin shi yi wani interview na'am duk guda hudun ya musu interview ni da na karshen shiga na'am kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka in duk cancanta na dauke ni na cancanta a dauke ni in fara a university a can na'am sai ba da takardar shirar secondary Allahu akbar shin na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na ce na yadda Allahu akbar na'am duk guda hudun ya musu interview ni da na karshen shiga na'am kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka in duk cancanta na dauke ni na cancanta a dauke ni in fara a university a can na'am sai ba da takardar shirar secondary Allahu akbar na yadda idan na je zan maimaita sakandare a can na ce na yadda Allahu akbar na'am to za su iya bani admission in maimaita sakandare a can tunda bani da certificate na tabbat secondary a haka hannu haka da sauransu yace insha Allah za su aika mun da admission da ce cikin to da kaga in sun maka interview wannan Haka.
shekara mai zuwa za a za a aika yi da admission haka na'am to a lokacin ina cikin shekarar karshe ne tabbas shekara mai zuwa lokacin za su aika da admission ni ko ran za kuma ka kammala karatu za ta da kammala haka na karatu cikin na'am certificate ina ya tafi da shi na'am da na je ta ma kuma kare da su idan sun dauke ka idan ka je sai an sake sabon interview na'am wanda suka gana da kai lokacin dauka ba su za su gana da kai bayan dauke ka na'am kuma kuma za su gani ko da kana da takardar sakandare in dai sai da dama za su yi za ta ka maimaita ka na'am ganin damar su dai su Haka.
ba ka wannan damar gwagwaran interview din da su na'am na'am suka yi interview din shi kan sai da ban iya ci gaba da university alhamdulillah kai tsaye sai aka bani damar ci gaba da mataki na jami'a to a alhamdulillah nan din ma sai na shiga wato ah, faculty na Quran and Islamic Studies Allahu wanda Akbar.
galibin abin da ake karanta a ciki na'am tafsir da Quran Islamic na'am haka to saboda haka na shiga wannan bangaren na'am wanda nake ganin zai taimaka mun a dai wancan manufa ta wani ni ina son tafsiri tun asali na'am to wannan shi ne na'am ato malam muna so ka ci ƙarin bayani a game da shekarun da kai a madina tare da fannin da ka koya daga egypt har zuwa madina
a madina kamar yadda na faɗa na'am
um, karatun madina yana da wahala kwarai da gaske Na'am.
musamman a lokacin da muka yi shi na'am
a kowane fakanti kake ko department da kake karatu a ciki na'am
wato za ku yi karanta sarjar goma sha biyu zuwa sha goma sha biyu kuma a ciki ba wani mejo ba maino Allahu akbar kowanne mejo sarjar na'am sannan kuma kowanne abin da za ka yi ka samu pass shine ka samu 60 marks shi da pass in ka samu maki 60 sittin to irin ka sha da kyar na a haka muke wannan tsari na karatu na'am tun da dai a bangaren qur'ani ne Qur'an, babban abin da ake karantawa a wajen wanda ya fi komai yawa na'am shi kanshi qur'ani tare da kira'o'insa na'am guda goma Haka.
tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallam na'am sannan kuma tafsirinsa sannan kuma ilmomin da suke da alaka da shi na'am wanda ya kunshi tarihin saukar alkur'ani ayoyin makka ayoyin Madina, madina haka.
wani ayoyi aka shafe wanne ne ba a shafe ba na'am da dai abin da qur'ani ya kunsa da na'am sannan kuma dole za ka karanci larabci a matsayin yare wannan dole ne a kowane department kake sai ka karanci larabci Dole a wato.
matsayin yare na'am dole ne ba wani bambanci da kan wannan ba a ja da baya na'am da dai sauran fannonin da za su taimaka maka a bangaren tafsiri ko abin da ake kira ulumul qur'an na'am saboda haka dai sabda goma sha biyu a kan makaranta.
na'am ta malam shekaru ne ka ita wannan Shekaru hudu ne.
o shekaru Shekaru hudu hudu ne.
na'am na ake malam ganin kayi karance karance a Kano Mm.
kuma an san cewa Kano gari ne wanda yake dauke da malamai na ɗari koki daban-daban to malam kai kuma ga kana tafsirin ka bisa tsarin sunna malam ya kake gudanar da irin waɗannan malamai a Kano da kuma hannun ɗin mamu da yuri ita wannan uh, wani abu ne wanda zai iya cewa al hakika Na'am.
akwai gwagwarmaya mai yawan gaske na'am domin an taɓa yin wani lokaci ba ma zan ce wani lokaci ba a yanzu haka abin da ake ciki zaka iya cewa um, daga shekara biyar zuwa yanzu na'am kusan dukkan wani malami mabiyin ɗarika da haka burinsa idan zai magana a rediyo ko sun gani ya zai ya mayar da martani ga abin da ya faɗa.
haka tabbas wannan Wannan ba karamar gwagwarmaya ba ce.
wannan haka ne ko a sosai rediyo ko a talabijin na'am ba ni kaɗai bane ba cikin malaman suna akwai ma malamai na kuma duk suna magana Na'am.
dr ahmad akwai kuma waɗanda suke abokanai ko sa'anni ko tsare kun juna na'am duk suna da dama suna shiga midiya ko kafar watsa labarai su yi magana tabbas ban san sirrin da yasa kowanne ya fi so ya yi magana a kaina bane ko ya mayar da martani a haka kaina haka na'am hakan yakan bani haushi wani lokaci Na'am.
wani lokaci kuma yakan bani sha'awa na'am don wani malami na taɓa karanta tarihin sai yake cewa in ka ji ana cewa ku kamo shi ku kamo shi tafiya yake tabbas yana tsaye yake wuri daya da ba za ka kamar shi kuma sosai ka in ka ana cewa ku kayar da shi ku kayar da shi a tsaye yake haka kuma a kwance ne yake ka ba ma magana ka tabbas sosai ka to amma ba zai maka daɗi ba kan yi wancan ya zage ka yi wancan ya kalla maka magana musamman tun da wanda zai magana a kanka in ka samu dattijai masu hankali da ko da sun saba maka haka suna ganin a shekarun su za su hana su faɗa maka magana da bata dace ba tabbas za su ɗan yi kwatanta au- Haka.
auna kalmomin da za su Haka.
faɗa dole za ka samu yara waɗanda suke cikin ƙuruciya sa iya maka kyaki sa iya maka kariya sa Tabbas.
iya maka duk abin da za su yi ma kai ɗan adam ne za ka ji ba daɗi wannan haka amma ne kuma in ka kalli cewa yadda da'awa ta ɗauka kenan sai wannan ya dan baka ya lallace ka na'am annabawa sun sha wahala sun sha gwagwarmaya da sauransu yake nan na biyu kuma in ka kalli ribar a ƙarƙashin ƙasa na'am tsakanin kai da waɗancan da suke adawa da kai wa jama'a suka fi fahimtar me yake cewa tabbas wannan haka da ne sauransu kullum aka wayi gari jama'a ƙara tsanarka suke ko ƙara fahimtar saƙon da kake kisarwa suke wannan to haka wannan shi ma sai baka kwanciyar hankali tabbas sannan abin sha'awa shi ne da yawa zaka samu wani zai shekara biyu ko uku yana adawa da kai haka ne watan wata rana zai sami ka gida da kansa ya maka sallama yana neman gafara kan zagin ka ko cin mutuncin ka da yi tabbas wannan ya faru a nan Maiduguri na'am hatta cikin azumin nan wani a rubuce wani ya zo da kansa Allahu akbar yakan faru a Kano kusan duk bayan shuɗewar wani lokaci na'am kuma um, na ƙara samun wannan kalubale a Kano musamman daga shekara uku zuwa yanzu na'am ya fi na koyaushe ina sabon da ya sa haka Na'am.
shekarun can baya an yi wani lokaci da ba ma samun dama a kafofin watsa ya ba labarai labarai haka tabbas saboda mamayar da su mabiya da rikon sufaye kai duk Haka.
yawanci almajiran su ne suke aiki a ake a yan kan tabbas wannan saboda haka haka duk wanda yake kishi su ba za a ba shi dama ba.
wannan haka ne to kawai amma kuma yau da gobe da gobe aka samu canji kusan yanzu karatun da muke dinnan na tafsiri musamman uh, wanda kyamar ko take dauka ta NTA na'am haka mukan yi kokari a yi recording din su kuma a- aka shi ake sawa a NTA Kano NTA Kano alhamdulillah NTA Katsina NTA Bauchi na'am DITV Kaduna da dai cikin sun watsa labarin da mukan wadansu mu tantance su.
alhamdulillah to kaga wannan mun yi ci gaba ne tabbas da sai wanda kalanda sai ya sa waɗansu su suke ta ah wannan shine Ja'far din da ake cewa ya fi ake kaza.
ake kaza haka wannan shine kaza shine kaza ko maza ko mata ko yara ko manya na'am to kaga wannan dole ya kara tunzura da gefen kuma su ga cewa to yanzu kenan Ja'far din nan kwace mana a fahimtar su Tabbas haka wato ne.
kamar wani kwace ko fashi wannan duk ya haifar da gwagwarmaya mai yawa na'am to amma kuma dai ita rayuwa ba ta ɗanta ba gwagwarmaya ba tabbas wannan haka kuma kullum da a ce ba a yi da kai gara a ce ana yi da kai tabbas wannan gaskiya illa iyaka lokacin da kake gwagwarmaya abin da yake wajibi akan ka tabbatar da abin da zaka faɗa kana da madogara akan sa wannan ilimi haka wannan haka ne ta yadda duk inda aka je aka dawo ba a cewa ka faɗa an kure ka an gano abin da ka faɗa ba ba haka ba haka ne sai kawai da mutum ya ce ban yadda ba tabbas na ki wannan daban tabbas wannan gaskiya ban yadda ba Daban daban haka ne.
amma ba ya ce maka na je na leƙa na hango cewa ƙarya kake haka ne to alhamdulillah zuwa yanzu ba a samu wannan ba sai dai alhamdulillah mutum ya ce ban yarda da abin da ka faɗa ba ko kuma a'a ka ci ya zama ɗan wannan da ba a yarda da su ba Na.
wannan wani abu ne daban alhamdulillah nan ba ka ce baka yarda da ni ba zai iya cewa ban yarda da kai ba wani zai iya cewa mu duka mu biyu duk gaba ɗaya da tabbas wannan haka ne amma dai ka yi bayani in yi bayani su mutane sa zama alƙalai tabbas wannan ka haka ce in ce wannan yana da kyau kuma wannan ne a fahimta ta na'am duk da cewa gwagwarmaya ce amma zai kawo wayewa a cikin Insha don Allah.
aka sa shirin namu um, ba ka safai um, mutum zai yake sauraron wanda ya saba masa ba wannan haka kawai duk wanda ya saba maka sai dai ku yi fada tabbas amma yanzu kaga alhamdulillah uh, akan saurari mutum ya saba ma za ka saurare shi ka ji bayanin ka ji dalilin sa wannan haka inda za a sako kuma kafofin watsa labarai kun taimaka tabbas za a ji wannan za a ji wancan da sauransu kowa kuma a ji hujjojin sa jama'a kuma sai su tabbas yanke hukunci.
jama'a alƙalai haka Wannan ne na tabbas taimakawa.
wannan haka ne musamman shirin kuma ramadan ku gaito wannan malami ku gaito wannan malami ba wanda zai ci gefe tabbas wannan to kuma gaskiya kowa ya zo ya baje kolin sa jama'a kuma dai na'am.
sai wala su ji menene gida za a gano inda bakin zare yake da tabbas kai na alhamdulillah a to malam kusan shekaru goma sha bakwai ko sha takwas baya an sai ka kana halartar wa'azin kasa na kungiyar jama'atul izal tu dirawa kamatu sunna dan akwai wani lokutan da har kakan hau da rika gabatar da wa'azi a irin tarika wa'azin kasa din nan to malam ya yanzu har yanzu kana halartar irin wannan wa'azuka ko kuwa ya abin yake ne yanzu gaskiya ne saboda gwagwarmaya irin ta wasu ne na fara gwagwarmaya da wuri tun tun kafin in yi auren fari Na'am.
mun kuruciya da samarkata ta duka da wannan kuma Haka, sun haka.
makaranta da sauransu na'am to na samu kaina cikin gudanar da kungiyar izala na'am na rike masu goyon majalisar malamai na kungiyar izala na'am a jihar Kano na'am na daidai lokacin da izala ma ba ta da farin jini ko na fitin tabbas sosai wannan neman dan izala ake ana farauta sa haka ne sosai gaskiya ne kuma na yi wa'azi na kasa kuma na hau platform na wa'azin kasa na kungiyar izala na'am musamman a tsakanin shekarun 1987 1988 1989
na'am daidai lokacin da kuma na samu admission kenan na tafi madina madina haka to muna can karatu a jami'ar madina sai kungiyar izala ta samu kanta cikin rudani da madina haka abubuwa tabbas to a lokacin nan ni da waɗansu ire-ire na wanda muke da alaka da kungiyar ta izala na'am haka kamar su wani abokina dr ibrahim jalo na'am wani mutumin taraba state haka da su dr muhammad sani wanda da abokan karatu na ne da su na'am allahu akbar um, da sauransu dr muhammad sani abubakar mutum jigawa state na'am birnin kudu haka wanda dama dai a nan a gida mun saba muna cikin harkar izala na'am kuma muka sake haɗewa a jami'ar madina haka na'am allahu Da akbar sauransu.
na'am to tun da galibin su na riga su zuwa da shekara ɗaya sun zo bayana ne na'am to duk muke haɗuwa tare don tattauna yaya makomar izala ɗin take haka to a nan gurin um, sai muka yi shawara mu duka kowa ya kawo ra'ayinsa cewa karshe muka fitar da ra'ayi cewa lallai ya kamata mu da muke waje rigimar nan ta faru kar mu tsoma baki a cikin a cikin rigimar.
ta tabbas mu haka kai mu goyi bayan wani bangare na'am mu rubuta takarda guda daya da salo daya a Na'am.
matsayin shi ne sakon mu zuwa ga dukkan bangaren biyu na'am muka haɗa ra'ayin da ya kamata mu faɗa muka sa mutum ɗaya ya rubuta muka kaɗaita yaran wasiƙar cikin harshen larabci na'am
ni da kaina na ɗauko wannan wasiƙar na zo na baiwa waɗanda suke da faɗa aji a can ɓangaren da Na'am.
waɗanda suke da faɗa aji a a nan can ɓangaren bangaren na'am haka a ɓangaren can Na'am.
na kaiwa Sheikh Ismail Idris da kaina hannu da Na'am.
hannu Sheikh Alhassan Sayyid Jingir Sani Haya da sauransu na'am a ɗaya ɓangaren ni da kaiwa Sheikh Yusuf Sambo Sheikh Yakubu Musa Na'am.
Rabiu Dara Umar Hassan da sauransu na'am abinda muke ce musu shine su ji tsoron Allah su haɗe kansu tabbas kar su raba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka.
kan wata manufa da wata duniya hakikanin gaskiya hakar mu bata cimma ruwa ba duk da haka muka sake faɗawa wa malaman mu na yanzu musulunci da Na'am.
Madina wanda suke za su gabatar da dawa na'am haka cewa da Allah idan sun zo su yi duk yadda za su yi su yi amfani da damar su na'am aka zo aka haɗu karkashin ƙasa mu muka tsara yadda har ma za a haɗa su wajen margayi sai ka abu wuka kaman ne Allahu duk da akbar wannan kokari da aka yi hakar bata cimma ruwa ba Allahu akbar daga nan sai muna ga cewa mafi kyau mu koma baya dan ba za mu zo mu shiga nan bangaren tabbas dan mu kafarta can kan bangaren bangaren ba ba gaskiya za mu shiga can bangaren dan mu yi adawa da sauran ba haka ne sosai amma mu kofar ma abuta take duk wanda yake son ya yi karatu dan can bangaren ne dan can bangaren ne abin da muka sani za mu karanta Tabbas, amma wannan mu sani mu ce kuma ya kara gaba Wannan amma dai ba za mu tsaya muna adawa da wani kawai dan shugabancin wani ba tabbas to wannan ita ce manufar mu na'am kuma akan haka muka tafi har tsawon wannan shekaru tun daga nan ne da aka fara wancan rikici har zuwa yanzu Allahu akan akbar wannan matsaya ne na'am kafin azumin nan an yi wa'azi na kungiyar izala a Kano an yi Haka.
kuma a tsuntuwa jihar Katsina na'am na kungiyar izalan bangaren mutanen Kaduna sun Na'am.
sun sambo na'am sun ba mu takardar gayyata a rubuce mun yanke shawara mun je tun da sun gayyace mu tabbas kuma idan muka je za mu faɗa abin da muka yi imanin shi ne gaskiya tabbas ba wai mun je bane don mu yi adawa da da intanet ba kan na'am mun je ne don mu mu taimaki tafiyar gaba ɗayanta na'am yadda musuluncin da kuma manufar na'am da aka kafa ƙungiyar tun da ta ɗore ta dore ba haka mun je don mu yi wa wani mu baya ya sai mutuncin mun mu wanda da haka mu da adawa da wani na'am kuma har yanzu akan wannan manufar mun na'am kuma har alhamdulillah gobe an gayyace mu wani wa'azi za mu je na'am mun je za mu faɗi wannan manufar Alhamdulillah.
ka ji yadda muke har yanzu na'am alhamdulillah a to malam ganin cewa ka shafe sarmar shekara goma a nan birnin Maiduguri kana gabatar da tafsirin watan Ramadan Mm.
sai zama na mara akwai raɗa raɗa ke cewa da za ka sace zuwa nan Maiduguri ka gabatar da tafsir daga wannan shekara har ma dai akwai tabbacin da yake tabbatar da cewa za ka gudanar da tafsirin ka na shekara mai zuwa idan Allah ya sa muna raye a Kaduna kuma a banan ma an so ka gabatar da tafsirin naka ne a Kaduna to malam ko me ya hana ka ko ko matsaloli ne aka ci karo da su da yasa baka gabatar da tafsir naka a bana a garin Kaduna ba wato maganganu ne guda biyu na'am maganar janyewa ta daga tafsirin maiduguri daban take da maganar yin karatu na a kaduna na'am bari mu dauki maganar kaduna don kila ita tafi sauki na'am maganar kaduna tun kusan shekaru biyar ko shida da suka wuce haka akwai bukatu da suke zo min daga kaduna iri biyu na'am bukata ta farko da Allah ka zo ka sa mana karatu sau daya a wata na'am wanda za ka kai mana a kaduna wannan bukatar ta zo daga wurare daban-daban na'am kuma an kawo shawarwarin wurare- wuraren karatu daban-daban akwai wani masallaci na kansu salawat a waf road na'am an kawo akan koyi karatun a can an kawo a wani masallaci na katuru road na'am da wata cibiyar islamic learning center an kawo a wani masallaci a tudun wada an kawo a wani masallaci a cikin ziyar a da sauran wurare na'am kaga wannan shawara ce ba ta da alaƙar tafsirin ramadan Tabbas.
su kawai abin da suke so a ce ina da wani darasi da ake da kansu na'am sannan an kawo a masallacin juma'a na unguwar kaji na kofar gidan a mai girma dan masanin daura Allah sani zangon daura Na'am.
sai ne wannan Na'am.
da da kansa daga bangare na tunda akwai alaka tsakanin tsakanin haka na'am na na da Allahu akbar mun taso mun gan su tare haka to amma da wadansu dalilai sun sa ni na kasa ansa wannan bukatar na'am duk ina tunanin ba na so in fara abu in kasa tabbas to kuma sai maganar tafsirin azumi ta zo tun daga bara akan batun masallacin sultan bello na'am bayan rasuwar margayi mallon abubakar na'am to wanda wannan kuma ta zo ta wuce bata yi ba haka sai kuma bana waɗanda suka sake taso da batun lallai suna son in je in yi tafsirin azumi a masallacin juma'a na maiduguri road na'am kaga ba na sultan ba bello rasul ba.
kan da haka na'am to na san cewa ina tafsiri a nan maiduguri kuma su ma sun san haka haka to sai na ba su waɗansu sharuɗa na fitar da na farko tun da masallacin nan karkashin jama'a ta masarar tsohon ke dole sai ya amince ya amince haka ne na biyu in samu rubutacciyar takarda daga JNI na'am na uku gwamnatin jihar Kaduna ta ta yarda yadda haka na hudu in samu wani amintaccen kwamiti wanda za su gudanar da harkokin tafsirin wanda ni na aminta da su haka waɗannan sharuɗa ba abu ne mai sauki ba kawai kace sarki musulmi ba wai abu ne mai wahala ne tabbas wannan gaskiya ba abu ne mai sauki ba kace kace wa JNI da rubutu da kasuwa da yin har tabbas kawai sosai ka da sauransu cikin ikon Allah da suka amince ban yi tsammanin za su amince Allahu ba Akbar.
ko na mafarki na Allah amma gwamnatin jihar Kaduna ya ce kasa kasa ya bin- ya- ya- ya tona ta yace kwata kwata shi bai yadda ba Ja'far ya zo ya masa tafsiri da ce to kun gani ma'ana da an Allah je ba za a samu za a samu tabbas saboda sosai haka wannan shine abin da ya faru na'am amma na faɗa musu dama cewa akwai batun tafsiri a Maiduguri kuma Na'am.
dukansu sun san wannan Haka.
kaga wannan kenan tabbas amma maganar zuwa Maiduguri shekara ta farko da na zo Maiduguri a 94 don lokacin nan na dawo daga jami'ar Madina kenan na'am haka azumin farko da zan fara yi haka ne Alhaji Muhammad Indimi ya gayyace ni zan zo yi tafsiri anan na'am jama'ar Kano da muke tare yau da gobe suka ce musu yadda ba aka yi kici suka aka ja suka ja aka Mm.
ja suka ja na'am sai aka cimma wata manufa guda daya aka ce an yadda yin tawar in yi kwana sha biyar a nan
na'am sai kuma in koma can karo in kada a yi kwana sha sha biyar.
na'am lokacin da na taho nan gurin na ga rana goma sha uku wakilai daga kano suka shigo jirgi suka taho don mu ƙara su sha biyar da su na'am su ɗauke ni a koma mu koma na'am shi ikon Allah zuwan da suke so da irin ci gaban da aka aka samu samu haka da jama'a suke haɗuwa sai suka ce gaskiya su ba su san abin da za su faɗa wa ubangiji ba su zo su rusa wannan abin da ya riga ya kafa Allahu akbar don dai kawai biyan bukatar kansu tabbas tunda su dai suna tare da ni a watanni sha ɗaya a cikin goma sha shekara ɗaya hakan ya to kai dan ne wannan wata kuma su ce kaza su dai Allahu suna ganin Allah kan dai bana ba za su iya yin wannan tasiri ba Allahu akbar na'am to aka janye aka ce kila sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma dai alhaji Muhammad Idi da shi da sauran jama'a suka dai sake bukatar azo Na.
aka sake zuwa to bayan na yi kamar shekaru hudu ko biyar to sai mu ga lokacin nan mun yi sama da rabin Qur'ani tabbas to sai ake maganar to yanzu kan ba maganar janyewa dole sai an sauke an sauke Al-Qur'ani.
haka lokacin da na yi shekara ta takwas ina zuwa mai lokacin muka kammala sauke alkur'ani da wata haka ne to lokacin nan ne maganar janyewa ta zo da karfinta na'am sai abu don sake zuwa mai na'am ni kaina na dauka a cikin zuciyata to kuma ya kamata in koma in ci gaba da karatu na ko a Kano ko dai a wani wuri da na'am ke ganin zai haka fi mun na'am saukin zuwa na'am to amma a hakikanin gaskiya mutanen Maiduguri sun nuna matukar matukar sha'awar su na ci gaba da wannan karatu na'am
ana dab da bayan na koma na mutane suka yi gayya suka tafi wajen motoci goma na'am wajen mutum tamanin suka tafi Allahu akan akbar wannan kare zaka ji kunya kwarai da tabbas gaske.
wannan gaskiya kuma daga bangarorin al'umma daban-daban waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu 'yan boko waɗansu Waɗansu 'yan kasuwa ne.
likitoci waɗansu 'yan kasuwa Haka.
waɗansu waye bai kamata a ce mutanen da za su nuna maka wannan ƙauna maka na musu ka ɗauki ƙasa ka watsa musu gaskiya gaskiya ka
shi kanshi alhaji muhammad indimi ya tashi da kansa ya je har gidana ya zaje su da yawa Allah sarki kuma bambancin shekaru tsakanin na'am haka da wanda yake eh, zai kimanta wannan ko Tabbas, shaka kan ko gaskiya.
cewa kimantawa ce na'am to wannan dai shine abin da ya kawo duk shekara ta bar adanye amma kuma abin marahibin na'am ya kewa a barkan abin ya zo da karfi don ni din ina jin cewa ina ganin kamar akwai nauyi nauyi da aka yana da yawa na'am kuma ina ganin kamar akwai ɗalibai da dama waɗanda alhamdulillah sanadiyar wannan tafsiri da ubangiji ta ya sa aka fara da daura da muka fara haka da dama sun samu dama sun je jami'ar madina sun yi karatu sun dawo alhamdulillah kuma za su iya ci gaba da karatu tukan nan sai nake ganin kamar dama eh, su ci gaba da ci gaba da da haka na'am to na dai latsa in ga abin in zai latsa Na don ma in haka.
dan samu idan mun Abin da haka ba.
abin da mai sauki da kamar iyalinka gaskiya tsawon kwana ashirin da wani abu da sauransu wannan haka kuma yara haka sun fara girma suna da buƙatar kulawa ta haka akwai tabbas sai kan wannan da gaskiya sauransu to amma ya zuwa yanzu dai ah, alamu sun nuna shi da alhaji muhammad indimi bai yadda ba na'am sannan su al'ummar masallacin ba su yadda ba ba sai abin cewa na'am sannan kuma jama'ar bai duk ba su yadda ba na'am to kaga ya zuwa yanzu dai ba zan iya cewa wato wai wannan tafsiri shine na karshe a maiduguri ba na'am ina sa ran shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu na'am ina sa ran zan kasance a Maiduguri na'am in dai kuma ba Allah kuma ya kaddara wani abun na daban ba tunda kowane irin al'amari a hannun Allah ne ba a hannun Allah bawa haka sosai kam wato alhamdulillah Ah, Allah ya gafarta malam wasu lokuta wajen gabatar da tafsirin ka wasu sukan ce kakan gabatar da tafsirin ko cikin tafsirin kana abin da suke ingiza mutane ko kuma zargin gwamnati ko kuma eh, da dai tsari da dai kace gabatar da tafsirin naka wanda har ka kawo misali cewa ta yi shi gwamnan Kaduna ko wanda dalilinsa da ya sa ya ki amincewa ta gabatar da tafsir a Kaduna to suna ganin kamar ire-iren waɗannan abubuwa da kake gabatar cikin tafsirin ka su ma sun taimaka haka to malam da kake gani ya jawo ko kuma me yake kawo ka cikin tafsirin naka malam to an idan nake in har na'am wani yace a cikin tafsiri na akwai tayar da hankali da tada kura na'am bai yi tafsirin adalci ba na'am shekara nawa muna tare ba shekara ta goma ba kai kanka tafsirin shekara ta goma sha biyu kenan.
na'am mun fara a 1994 shine tafsirin farko na'am yanzu muna 2005 tabbas wannan shine tafsiri na goma sha biyu da muke a nan garin tabbas to idan ko hadda za mu tayar da hankali ko a cikin tafsirin akwai tayar da hankali to da nuna da bukari ke tabbas wannan haka ne kam gwamnati na lura da su a cikin wannan tafsirin a nan garin na da yawa gurin kafin ibrahim da da daga haka ne wani ko ozo da nauyi ozo da nauyi, ozo da nauyi, haka ne.
da nauyi jaruna haka aka zo ba la ka talla mun matsalar ta da akwai anebo akwai anebo ogoro To, akwai anebo, aha.
akwai anebo to ga aka sannan zo Allah mun ji haruna Haruna, malaka Haruna, sallah sannan ga malaka sallah ga kuma sanata sanata Ali, kuma madu sharif haka sauransu na'am to kwamishinonin yan sanda nawa muka yi zamani da su darakta na ss nawa muka yi zamani da su sannan kuma hada nan mu je mu hada abokin mu hada a kano haka yanzu na'am zaman a zalim mu je mu haɗe a kasu mu haɗe a wurin turare Allahu akbar.
da ci gaba da hulɗa ko zumunci da sauransu haka na haka tabbatar cewa inda akwai tashin hankali bai kamata a ce waɗannan security agencies na gwamnatin tarayya gaba ɗaya a ce ba su sani tabbas wannan gaskiya da sauransu gaskiya amma sai dai kila su masu mulki yadda suka saba kila malamai da suke mu'amala da su za su faɗa musu maganganu irin wanda mu za mu faɗa na'am to mu kuma mun zo a zamani irin namu sabanin yadda su malaman da suka girme mu suka zo a Suka zo a zamanin zamanin bas.
su za su yi magana za su yi yadda za su da shekarun su Wannan- haka ya kamata su yi haka ne mu kam ko za mu yi yadda za su da shekarun mu Tabbas.
ba zai za in yi magana da sun girme ne tabbas dole yi magana da sun Sa'a, tabbas, yana da- da- da- girme kuma ya kamata su fahimci cewa mun ce demokarasi ne Haka ne.
A cikin demokarasi din nan tana da rukunai daga cikin rukunan demokarasi akwai human rights tabbas cikakken yancin Cikakken yancin dan adam.
Mun faɗa abin da muke so a rediyo a jarida a talabijin tabbas matukar dai ba zan ci mutuncin wani in zagi wani Wannan ba haka- karya ba wannan haka kada ra'ayina ne to dan me ya halatta dan siyasa ya faɗa bai halatta malamin addini ya faɗa gaskiya dan me ya halatta wani ya hau platform na siyasa na ANPP PDP ya faɗa duk abin da ya ga dama Haka.
bai halatta mai hannun barin juma'a in faɗa kuma ni kuma abin da yake ya dace da dade gaskiya to sannan duk abin da za a faɗa game da wani mai mulki ai ba ma mai sanin sunan mutum mu ce wane Wane, haka.
shugaban ƙarfin hukumar kaza Tabbas.
wane gwamnan jihar kaza sai dai mu ce shugabanni Ah, Wannan haka.
wanda ke kuma ya sun yi da ya ba duka suka tsara suka ba.
tabbas wannan gaskiya a don saboda haka idan mutum ya rufe gaskiya ya abin da sauran tabbas yanzu ka zo ka ce duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba kafiri ne dan mai ahadari ya ce haka Mm.
sai wanda ya ce wa ya ce da shi kike sa'ayin na ya san da alwala ya sallah ba amma kuma ai shi yana da mutum Yana da ilimi da tabbas wannan wannan shi ne rihin maganar wato waɗansu daga cikin masu mulki ba sa son a faɗa musu gaskiya ni ina jin wannan shi ne sirrin da ya sa gwamnan jihar Kaduna yake ganin cewa Mm.
waɗancan maganganu da muke Da da ake labarin haka.
su ko daga Kano inda Jafar ke zuwa da Yana- karatu ko daga yana Bauchi, haka.
idan ya zo nan gurin shi yana ganin ba zai iya karɓar wannan ba ka san waɗansu gwamnati suna da faɗin kirji tabbas su saurari mai son su da kuma wanda yake opposing din haka ne kam waɗansu kuma kawai sai dai ka zama Sai kawai haka karan farautan su wannan tabbas asalin siyasa haka asalin duniya haka ba zai yi ba kam yo ko gidanka kana faɗa kuma kai da kake so ka so kai ka je ka ba ta su da shi ka kawo ta amma ba ka san da kake so Wannan wannan sai ka fara zama a waje da kake so ba zai yi ba ko kuma da adalci ba Tabbas.
sai ka faɗa sai mu faɗa Wannan amma dai ba na goyon bayan a zagi wani mai mulki ko a la'ance shi ko a ci mutum na'am amma dai a faɗi gana yadda take Tabbas.
a lokacin da aka faɗa a kauce wa ambatan suna Na'am.
amma a faɗi yaya gaskiya take tabbas a zabaki a rubuta bakin ayyuka ne kowa ya gane inda aka sa Allahu Wannan akbar shine abin da ya Allahu faru.
akbar alhamdulillah a to malam haka tsarin tafsir ya ce yayi ta zama ruwan dare kowa sai ya fito tafsir tafsir malam ya ainihin tsarin tafsir yake ne a musulunci wallahi akwai ganganci a cikin yadda mutane din nan suke ganin tafsir tafsir na'am ina kallon talabijin sosai da sosai ina Na'am.
sauraron rediyo nikan da waɗanda zaka ce eh waɗannan ɗaliban ilimi ne ko suna da ido a cikin harkar karatu ko Na'am.
waɗannan suna kokartawa suna jarrabawa Na'am.
akwai mutanen da amma inda a ce akwai hukuma da za ta tsawatar kamata ya kwata kwata kasi magana na'am dan da kamata su yi magana akan littafin Allah ba tunda littafin Allah ne ba zance ne na kowane mutum ba Na'am.
wanda yake za a biyo kowa damar da faɗa abin da ya ga dama a ciki na'am
Um, na kawo magana a wuraren karatu wani lokaci idan mun haɗu da abokanan karatu na ko ɗalibai nukan ce da su abin mamaki shi ne idan ba azumi ba idan ka ɗauki littafi na fikihu za ka je wajen wani malami ba zai iya fassara maka shi ba, haka na'am sai dai fassara maka na hau shi kuma wani malamin ka je wajen sa sai dai fassara maka fikihu ba zai iya maka na hau na ba hau ba haka shi kuma wani malamin ka je wajen sa da Na'am.
balaga ba zai iya karantar da kai ita ba na'am sai dai maka wani littafin da daban Na'am.
yace amma sai ka samu idan azumi ya zo da wancan wanda fikihu kadan ya iya banda na hau na'am da wancan mai nahawu da baya da Na'am, haka.
da wancan mai adabin da baya da balaga Na'am.
da wancan mai ishiriniyan da baya da nahawu baya da fikihu baya da Na'am, balaga na'am.
kowa sai kama tafsiri a kofar gidan na'am shi kuma tafsiri yana buƙatar duka waɗannan ababen kafin ka iya shi.
na'am yana buƙatar nahawu sarfu balaga adab yana buƙatar fikihu yana buƙatar usul fikihu yana buƙatar mustalah hadisi yana buƙatar sira yana buƙatar ulumul qur'an yana buƙatar alal aqalli ko ka haddace qur'ani gaba ɗaya ko ka yi laushi na'am Allahu akbar duk wanda zaka ga yayi tafsirin alqur'ani ba tare da ya haddace qur'ani ko ya laushi a ciki ba to zaka mu cewa tafsiri na da lami na'am kai kuma din mai saurare baka jin karsashi haka tabbas amma ka samu duk wanda ya haddace alqur'ani yake shiga cin shi fita can gurin cikin ayoyin zaka ji yana sa maka karsashi ka ji alƙur'ani wannan haka sosai dan sai ka tabo can ka tabo can tabbas to hakikanin gaskiya in zaka bincika ba wai a nan mai ba gaba ɗayan kasar Hausa ko gaba ɗayan kasar Hausa da kasar Kanuri na'am gaba ɗayan Najeriya ta arewa inda dai ake tafsirin azumi haka wallahi duk cikin mutum goma da suke tafsiri in ka ci sa'a ka samu uku masu dama dama Allahu akbar saboda dai ana jarabawa ne ko an gada haka ake yi ko kuma dai azumi ya zo ana yin abu yawanci mutane ka san a da Haka.
a yanzu ne jama'a suke zuwa tafsiri dan su fahimta fahimta haka ne tunda an samu ci gaba ta fuskar ilimi da binciken wasu masu tafsiri Wannan haka.
amma ka san a da ana zuwa tafsirin sai dama samu lada haka ne ba dan da za ya su gane haka za ka ga har ka taso haka ne ba idan da mutum ka fahimta ba ka san ba wanda ne kai ba gaskiya kuma wanda yake bai gane ba bai san bai gane ba kuma wanda yake bai gane ba tabbas sosai ya gane kawai ka gane kan ilallah Allah.
amma a hakikanin fahimta shin ka Na'am.
fahimta ba fahimta ba Na'am.
To, wannan ta kawai ake yin tafsiri kawai ana yin dan lada ba dan gane ba Na'am.
amma alhamdulillah yanzu kasancewar ilimi yana ƙara yaduwa nesa ta fara zuwa kusa tabbas to dole wanda ma da baya bincike yanzu ya fara yin bincike.
tabbas wanda da zai tabbata abin da ya ga dama mutane su yadda yanzu ya fara tunanin kai kafin fa in faɗa sai na tuna na tuno mai zan Na'am.
faɗa to wannan kuma ci gaba ne Na'am.
na san za a samu gyara amma dai gyaran zai zo ne a hankali na'am a hankali a hankali amma ina tabbatar muku da cewa wallahi cikin dukkan mutum goma da suke tafsiri sawa mai kano ne ko akwai ko mai duguri ko akwai ina ne wallahi in ka sa za ka iya samun guda uku masu dama dama masu kwari kwari Na'am.
amma guda bakwai dai kawai dai suna yi ne tunda an saba duk shekara ana yi to wannan kuma wani abu ne daban Allah shi kyauta a ce malam mun ta magana akan harkar da ya shafi tafsir bari mu komo harkan musamman kalmar nan da ake yawan danganta musulunci ya shi wato kalmar ta'addanci malam ita wannan kalmar ta ta'addanci malam asali ta danganta da musulunci ne ko yaya
wallahi kalmar ta'addanci ba ta da alaka da musulunci ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa na'am kalma ce da waɗansu masu son su soki musulunci suka kago ta na'am suka jefi musulunci da musulmai da ita Na'am.
don cimma waɗansu manufofi na siyasa na'am amma addinin musulunci a tsarinsa babu ta'addanci Allahu akbar su suka yi kokari su sauki ababe guda biyu suke suka musulunci da shi cewa su ne ta'addanci Na'am.
abu na farko jihadi abu na biyu haddi na'am dauki haddi wanda shi ne tsarin horo idan mutum ya yi da laifi ya laifi haka kamar aka yanke hannun barawo Na'am.
Adalci ne rashin tausayi haka ne
dauki wato a ce a jefa magidanci da ya zina gaskiya wannan ta'addanci ne rashin tausayi ne haka kaushin zuciya ne da sauransu to wannan haddin fa duka haddi gaba ɗayan haddi cikin addinin musulunci idan ka kwatanta shi da sauran dokoki na musulunci na'am da wata kashi garki riba Allahu akbar inda ake tsarin haddin nan tsarin horo da sare hannu da yanke hannu da kaza da kaza Na'am.
ya kai talatin ya kai arba'in hamsin cikin ɗari to shi ne za ka ce wannan.
Tabbas, haka ne.
amma bai wuce biyar cikin ɗari ba Allahu akbar tsakanin waɗanda annabi sa aka yi masa bulala a zamanin sa don sun sha giya haka ko aka yanke musu hannu don sun yi sarka haka na'am ko aka jefe su don sun yi zina ko aka musu bulala don sun yi zina ko aka musu lada don sun yi wa wani Na'am, haka.
ƙarfi wanda suka yi wannan laifukan a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da Haka.
lokacin usman kaga annabi ya shekaru ashirin da uku yana Haka ne, yana ma- haka.
wannan sun yi shekaru talatin har zuwa lokacin aliyu bin abi talib shekaru hamsin gaba daya Allahu mutanen da aka yi wa wannan musu wuce mutum goma sha biyar ba Allahu a akbar tsawon mulkin a shekara kan mulkin shekara hamsin to da girman Allah a shekara biyar din wancan mulkin da aka ce gaskiya ba iya ba iya ba kan malam ba iya gaskiya kan sannan a cikin wannan shekara biyar din kadai ka a yadda kadai suna da rika wasu kashe da su turai ira babu iyaka kan wala mutum ba ba ya iyaka ba tabbas nawa mutanen sojojin inda suka kashe a yankin kashmir kashmir haka ne ga isra'ila da nawa falastin isra'ila ta kashe a Tabbas, kwanci sai shekaru hamsin wannan haka ba zai lissafa ba zai lissafa ga ba ba ganin da ake cewa doki mai baki ya fi Za ta gudu haka.
haka da kamar wasu labarai su za su ara mana kalmar mu faɗa mu kuma ba ma iya kirkiro kalma sai su kirkiro ta su za su yi kwancinta su kyankyashe ta ta tashi suna yar tsako yar kankanwa sai su ba mu reno sai mu ci gaba da reno haka ta ne girma haka ne a haka ne sun ce ta'addanci mu ma sai mu mai Haka ne, ta'addanci sosai.
ta'addanci ta'addanci sun ce terrorist mu ma sai mu ce terrorist Na'am.
ta'adda ta'adda ta'adda ta'adda ita nan mai kai Na'am.
ɗaya kenan na biyu jihadi jihadin nan gaba daya da suke zargin sa kan cewa ta'addanci ne don da aka sharanta jihadi an sharanta jihadi ne kawai don a kashe mutane Allah.
da a yanke hannun mutane na
sahabbai suna makka aka tarsasa su suka bar makka aka kwace gidajen Gidajen, aka kwace masu dukiyoyinsu.
aka kwace dukiyoyi tabbas
su da kansu suke cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ba mu dama mu yaki Allah.
Allah ya saukar da ayana cewa ku fu aidiyakum wa aqimus salata Allahu ku kare akbar hannunku ku je ku sayar da sallah Allah na'am ba yaki a ba mu dama mu kwato dukiyar mu ba mu je mu kashe wani ba dukiyar mu za mu kwato da akarfi Akbar.
Allah na cewa ku yi hakuri ku je ku yi sallah Allahu akbar ke zuwa abin da ke Allahu akbar lokacin da za a shar'anta yakin sai aka ce an yi izini kaga ba umarni ba tabbas da ana hana yanzu an yi izini kaga matakin farko Tabbas.
mataki na biyu sai aka ce wa qatilu fi sabilillah da zai qatilu ku yaki waɗanda suke yakin ku banda wanda ba ta yakin ku na'am sannan aka ce idan kun biyo yakin banda mace ba a kashe mace a Na'am.
wajen yaki banda yaro karami ba a kashe yaro banda tsoho banda fada da ya shiga ɗakin ibadar sa ya ɓuya ba a kashe na'am shi na'am duk wani mabiyin addini da ya shiga ɗakin addinin sa to ya hutu da masira na'am duk waɗannan ba a kashe su cikin musulunci sai ka karfa da ya ɗauki makami wanda a kore kai wani irin kashe tabbas sosai sannan gaba ɗaya annabi ya kashe a yakin badar tun da shine yaki da aka ce yawan takal jama'a ne mutum saba'in fa Allahu akbar waɗanda aka kashe cikin kafirai a yakin kuma mutum nawa ne wanda aka kashe a garin azab mutum nawa ne banu da mutum nawa ne Tabbas.
gaba ɗaya a yakokin lokacin annabi sha biyar zuwa sha shida ko sha bakwai bisa da zance mafi tsawo har zuwa lokacin abubakar da umar da usman fa ba ka da wani alƙalin a cikin shekaru hamsin da zaka ce an kashe mutane dubu biyar na'am wanda wannan dubu biyar ita ce lomar farko ta hitler a yakin duniya ta biyu Tabbas.
lokacin da ya je bolivia ko haka ina ne ne na'am ya kashe wajen mutum biliyan ɗaya a cikin lokaci guda wannan haka to amma duk wannan ba ta adalci bane a wajen su Na'am.
hakikanin gaskiya zagin sadanci wannan zaluntar musulunci Alhamdulillah.
sannan jahil- jahiltar musulunci da wajen musulmai ya sa a yawa musulunci wannan Subhanallah.
sadanci dole akwai buƙatar malamai su fito su yi bayani Na'am.
ko marubuta yan jarida su rika fitowa suna bayani Na'am.
wajen kokari amma yanzu matsalar mu shine da an ce ta'addanci sai muna kokarin mu ma mu jirgin mun dan farko dan ta'addanci muna son mu nuna waɗansu a cikin mu sai sura yan ta'addan sai ce bani bane kai ne kai kuma kana cewa ba ba abin da muke gaba ɗaya abin ba da alaƙa da musulunci na'am na'am a ce malam a gurgurde malam bayan fagen ilimi shin malam kana taɓa wani harkoki na kasuwanci ne
wannan tambayar ta zama mawa falon da yawa ko dan kirki da shi ne mai da abin da ke saurara shi daga baki na tafsirin zaure na'am gaskiya ina kasuwanci alhamdulillah tun kafin in tafi jami'ar musulunci ta madina ina kasuwanci kuma har zuwa yau na'am sai dai ba kasuwanci ne da ni ke zuwa kasar kai na'am akwai abokanai da muke hulɗar kasuwanci na'am na'am da jarin su da nawa a haɗar juna Na'am.
a zo a yi a bada lissafi Na'am.
a bada shawara a yi shawarwari tare a ci riba wata rana a faɗi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kaɗan Na'am.
ranar da aka samu da yawa a more a sa kaya masu kyau a tabbar mota ranar da aka samu da yawa a hakura Hakura, ranar da aka samu da yawa a cika ji ranar da ba samu da yawa ba a yi miyar a sa mata wake Tabbas.
kuma ana sa miyar ta kai alhamdulillah wannan haka rayuwa na'am na'am ake mara lamarin iyali fa mata nawa malam da ya'ya nawa wai wai wannan mutum yana da ɗanɗan ko da ina da mata biyu amma yanzu ɗaya ce da Allahu wani akbar.
dalili ya sa yanzu ɗaya nake da Allahu akbar sannan ina da yara guda biyar na'am ina da yara guda biyar guda biyu mata guda uku maza Na'am.
babbar cikin su mace ce tana da shekaru goma sha shida ko Na'am.
wani abu makamancin Na'am.
ta kama sakandare a bana na'am to Allah ubangiji ya kankana mana wata ko mace na Na'am.
tsakiya kuma dukkan su maza maza to Allah ubangiji ya raya mana su Allah albarkace su sai su ma su yanka tafi kamar kamar a bangaren ci gaban addinin musulunci a to jama'a masu kallon mu kun gare yadda muka shafe kusan minti 58 zuwa 60 muna tattauna da malam akan abin da ya jibanci harkokin rayuwarsa da yadda ya gudanar da wato karance karancensa da kuma irin gagarmar da ya sha wajen ci gaban addinin musulunci a cikin wannan shirin namu da muka sa a taken bakan da tarihin Sheikh Jafar Muhammad Adam malam da ka samu da ka mana ziyara mun gare kuma Allah ubangiji ya saka na da alheri Allah ubangiji kuma ya kashe gidan lafiya ya kara ma lafiya ya kare ka da kai da dukkan iyalanka wannan kuma na gode Na'am.
kwarai da gaske da Na'am.
wannan tasha ta NTA mai Na'am.
dubi Na'am.
da ta sadar da masu sauraro Na'am.
da ta kallar sauraro don tattaunawa akan wannan fili mai albasa ina muku Na'am.
fatan alkhairi ina kuma muku godiya tun daga kan mai girma babban manajan nan gida Na'am. Na'am.
har ma'aikaci na karshen kasa Na'am.
a cikin wannan gida saboda kokarin ku musamman a cikin Na'am.
wannan wata mai Na'am.
albarka Allah ya saka muku da Amin.
alheri. kuma Allah albarkace ku da amin amin malam a masu kallon mu yadda shirin namu ya kasance kenan a madadin wasu kasa da an da ko ni Muhammad Amin Ahmad mun gabatar nake cewa wassalamu alaikum sai mun sake saduwa